أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ubangiji ya ce mutanen nan guda biyu wanda aka kira shi da sunan addinin Allah ya amsa ga sakamakonsa wanda ya ce kuma yaƙi ga sakamakonsa duk an faɗi sakamakonsu to wannan shi wanda ya imanin da aka ce wadda aka ramu darajatul ura menene wannan za a ba su darajoji maɗaukaka menene darajoji maɗaukaka da sai yake jannatu adnin za a ba su aljannar dawama ta jirimin ta ce al'anharu wanda kuka sani dai kullum an faɗi aljanna za a ce al'anharu ƙorami guda hudu suna gudana cikin aljanna din na ruwa mai kyau na nono mai kyau na zuma tacecciya mai kyau da kuma giya mai kyau lisharibi na ga masu sha to wannan kullum aka faɗi aljanna sai an faɗi waɗannan ƙorami magudanan nan guda hudu wa zalika samun darajoji maɗaukaka da aljanna maɗaukakiya jaza'u shine sakamakon man tazakke wanda ya gyara zuciyarsa ya gyara maganarsa ya gyara halinsa ya gyara aikinsa ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى
فلقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى an sha gwagwarmaya dai da fir'auna an gama shekara arba'in ana bugawa ai wannan ai wannan ai wannan ai wannan yau dai ta ƙare Allah ya ce to yanzu Musa ka gaya wa bani Isra'ila danginka lokacin fitanku ya yi da daddare ku fita ku tafi ku nemi hanyar komawa sham ƙasarku a nazar badi ka tafi tare da bayina bani isra'ila wadrib lahum yab- fil bari yabasan ka je ka buga sandanka annabi Musa ya fito kamar yadda Allah ya umurce shi da shi da bani Isra'ila fir'auna kuma da mutanensa sun ji labarin bani Isra'ila sun fito to sai suka rasa ah, yadda za su yi amma akwai tsoro su kibdawa an sa musu tsoro duk da haka dai to aka fito ana tafiya shi fir'auna kuma ya gayyaci a tawagarsa suna bin bani isra'ila suna bin annabi musa dubbai annabi musa suna tafiya mutanen fir'auna suna bin bayansu can sai ga kogi ya zo ya tare annabi musa da jama'arsa ga kuma ba- eh, su fir'auna da mutanensa sun hango mutanen musa sun kusa sun su- sun kusa musu falamma tara aljam'ani qala ashabu musa inna lamudrakuna qala kalla inna ma'i rabbi sayadi da suka hango juna su waɗanda ake bi sun waiwaya sun ga fir'auna da mutanensa da suka ga juna sai mutanen bani isra'ila suka ce musa ga fa masu neman mu sun biyo bayan mu ga su kusa da mu yace kar ku damu ni ina tare da ubangiji na ina tare da ubangiji na zai nuna min yadda zan yi inna ma rabbi sai hadini to wannan makamin annabi Musa kenan ya ce ya ce inna sai ya ce ma'i sannan ya ce rabbi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta la ta zaninna allaha ma'ana inna allaha ma'ana ba wani abun da aka sa a tsakani wannan yace inna ma'i rabbi sannan sannan yace rabbi sai hadini to da aka zo ga ruwa ya tare ga masu bi sun iso kusa sai Allah ce buga sandarka ruwan nan zai bada wuri aka buga sanda a kashi goma sha biyu daidai asbadu bani isra'ila sai ruwa ya bada wuri ya taji ya hau sama kaman duwatsu fakana kullu firqin kadawdil azim sai aka yi hanyoyi guda goma sha biyu ga su har sun bushe wannan yashin bai taba ganin rana ba tun da yake sai yau to sai suna tafiya suna tafiya to ko waɗanne suna jin tsoro kar dai mu mun tsira yan uwan mu sun halaka sai aka sa tagogi ruwan yayi tagogi na ko ina yana hangen na ko ina ana wucewa na ko ina na hangen ko ina ana wucewa an gama fita kenan da fir'auna ya zo sai ya ji tsoro ya ga a'a me yasa wannan ruwa ya dare kafirai mabiyan su ai ya ji ranka ya baci ne shi yasa ya bada wuri ya ruwa ya ji ranka ya baci ne shi yasa ya bada fir'auna da ya san ba haka bane shi ya gane a zuciyarsa ba haka bane ko sun ji haka ne shi ya san ba haka bane sai yana jan dokinsa kan dokin ya fada yana jan dokinsa kan dokin ya sai ubangiji ya aiko jibrilu ya dauko godiya godiyar sai ta zo ta cusa bayan da hancin dokin fir'auna to shi dokin fir'auna da ya ji kamshin godiya sai yana bi yana bi ana tafiya yana bi ana tafiya har fir'auna da mutane su gama shiga musa da mutanen su gama fita ba sauran bani isra'ila a cikin ruwa ba sauran baƙi ɗin da ya saura a baya wanda bai shiga ba wannan sun gama fita wa'annan sun gama shiga shi sai allah ce ruwa ya haɗe kamar da sai ya haɗe da ya haɗe su saboda mutane ransu ya riga ya ji tsoron fir'auna shekara da shekaru sai Allah ya daga kafiri sama ce kun ga fir'auna kar ku yi tsammanin ko ya gudu ya ɓuya wani wuri gashi nan gashi nan aka ɗaga shi sama a cikin ruwan kowa ya gan shi to shi kenan shi da ya ga halaka ce آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين da ruwan zai haɗe ce na yi imani yau na yadda da wanda bani isra'ila suka yi imani da shi ɗin nan sai Allah ya haɗa masa ya faɗi la ilaha illallah ya wai ya yadda da wanda bani isra'ila suka yi imani da shi ɗin nan na zama musulmi Allah ce ƙarya kake ba min al-muslimina ba min al-mufsidina dai har yanzu gawarsa ta zama kayan tarihi falyawun na jika batanika da ta kuna jiran kalfa ga aya gawarsa na cikin tarihin kayan tarihi na misra har yanzu allah bai sa abin ya lalace ya zaɗi diddigi ya zama wani abu daban ba saboda ya zama aya ga mutanen baya diga ne yanzu bani isra'ila sun fita kenan sun tsira sun la mai musulunta bismillah لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله صلى الله عليه عليه وسلم وسلم أشهد أشهد أن عيسى أن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله abin da kika faɗa kin ce kin yarda daga zuciyarki har bakinki Allah shi kadai ne shine ubangijin sama da ƙasa ubangijin kowa da kowa shi yayi komai da komai shi kadai ne ubangijinmu da muke bauta masa kika ce kin yarda ne Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini na Islam ya kawo mana kuma kin ce kin yarda Annabi Isa ba dan Allah bane Allah ba shi da da shi babban mutum ne daga cikin manyan annabawa Allah ya aiko shi kamun ya aiko Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma shi Annabi Isa Allah shi Annabi Isa da Allah zai kawo shi duniya ya kawo shi da wani abun mamaki yana da uwa amma ba shi da uba haka Allah ya yi kamar yadda Allah ya yi annabi Adam ba shi da uwar ba shi da uban ya yi hawa'u ba ta da uwa mu kuwa mana- muna da uwa muna da uba daidai da Adamu da bai da uwa bai da uba Isa kuma yi masa uwa ba shi da uba daidai da ah, hawa'u wanda ta ba ta da uwa haka Allah ya ga dama ya yi tun yadda zaɓin da ya gabara Alhamdulillah.
ki alhamdulillah daga Alhamdulillah.
yau kin zama musulma abin da yake wajibi akan mu duka ya zama wajibi akan ki yanzu za ki kame bakin ki ba za ki sha ruwa ba sai rana ta fadi in dai yayi sai ki yi niyan za mu karasa wannan azumi tare da ke kuma za ki wanka in kin je gida a nuna miki yadda ake alwala ki alwala sannan kuma akwai sallah sallah biyar kullum mun- musulmi muna yi kuma musulmi da yake ba ma ba ma cin naman alade daga yanzu naman alade ya haramta ga wanda ya zama musulmi menene sunan ki na da
Sunana Felicia.
ha Felicia.
Elisha.
ha Elisha.
to wani wani suna kika zaba na musulmi Halimatu Salihu.
halimatu sa'ad Allah Allah ya taimake ki Allah ya taimake ki irin wankan da zaki yau din nan in kun kwanta da mijinki yadda ake kwanan aure to sai an yi wannan wanka kamun a yi sallah Allah ya baki dukiya ki fidda zakka Allah ya baki lafiya da hanya ki je ki haji muna yi miki murna halima alhamdulillah sai ki tambayi masaukin mu ki je an sa za a samu wani a tamfa a baki masha Allah فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد نجيناكم من عدوكم وواعدناكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى وأتباعهم فرعون بجنوده فغشيهم من الذي ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد نجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى to gashi Allah ya ba da umarni annabi Musa ya fita da bani Isra'ila to da Fir'auna ya ji labarin ana shirye-shirye to shi ma sai ya fito zai kama Musa da bani Isra'ila din to faɗo fagashi yau mai lami ma gashi nan da nan sai suka shiga kogi bayan annabi Musa ya buga sandarsa ta yi hanya suka shiga kogi suka fita lafiya lau su ko fir'auna da mutanensa ma gashi yau abin da ya rufe su sai ya rufe su na kogi Ah, kogin sai ya haɗe sai ya rufe su suka halaka ciki aka daga fir'auna aka nuna wa duniya gashi nan fa mun halakar da shi Ah, wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma qawi fir'aun da ya gaya wa mutanensa kun ga Musa din nan ya zo ne yana so ya bata ƙasa ya raba ku da addinin ku zai batar da ku ku ji magana na wa ma ahdikum illa sabilar rashadi ni din nan magana da nake wadan ita ce shari'a ku ji magana ta shi Musa ya zo ne ya bata ƙasa ya raba ku da addinin ku wai bin fir'aunin shine addini fatan fir'auna kan mu ma gabe kai ya yake fir'auna ya batar da mut- ya badda mutanensa ne ah, ya badda mutanensa ne ma dai bai shiryar da su ba yabdu magawo yawmal qiyamati fa awradahum nar wa bisal birnurud jagoranci zai yi ranar tashin kiyama ya ja mutanensa har cikin wuta to wannan shine sabil wanda zai shigar da su sabili shiga wuta amma ba sabili shiga tsira ba ya bani isra'ila yanzu da Allah ya tsayatar da bani isra'ila sun fito lafiya lau Allah ya raba su da bani- da kafiri makiyinsu ko kafirai makiyansu kadan je na gumin aduwikum yau dai mun tsayatar da ku daga sharrin makiyinku fir'auna kadan je na gumin aduwikum wa anna alai- wa anna ووعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى to yanzu an sake gwamnati gwamnati ta zama gwamnatin Allah kenan yanzu za a nemo umarni daga Allah za a nemo constitution da za a gudanar da gwamnatin daga Allah shine at-taura an ce Musa ya je ya karbo at-taura din wa anna Musa 30 lailatan وأتمناها بأشر وتم ميقات ربي أربعين ليلة تفي الله يتي موسى كجيك أزمي كوانا تلاتين كذوزا باك لتا بمهكونشي wanda zai zama shine constitution naku na na, na bayina shiga annabi Musa ya azumin kwana 30 da yazo sai Allah ya ce "Ah, ya kai ka kurkure bakinka yace ba na so in zo ga wurinka bakina yana warin azumi eh to koma ai bakin azumi bakin mai azumi ai kamshi ne mu a wurin mu inji Allah ka koma ka ƙara kwana goma bakin naka ya sake ɗaukan ɗaukan ɗaukan ƙarnin azumi din sannan ya je ya ƙara kwana goma kwana arba'in kenan sai ya tafi wajen Allah wajen karɓar littafi a wa'anna janibar tsulai mana ya zo ya karɓi littafin ta gefen dutsen atsur ta gefen dama da shi nan zai karɓi littafin wa nazzalna alaikum manna wa anzalna alaikum ko nazzalna alaikum manna wa sarwa ina daga cikin alherin da na yi muku wanda nan gaba za ku shiga cikin ɗemuwa na shekara arba'in to kuna cikin ɗemuwan za mu riƙa ba ku abinci eh, naman tsuntsu da kuma zuma kuna sha har shekara arba'in
كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تلغوا فيه فإلا عليكم غضبي ومن يهل لي غضبي فقد هوى zan ce muku in lokacin yayi yanzu nan yanzu kam tukana ba ba a riga an karɓo littafin ba ba a riga an yi rigiman botan dan maraki ba sai an gama wannan duka an zauna lafiya an soma jihadi idan annabi Musa ya ba da umarni a je a yi jihadi a yi jihadin jababirawa idan bani Isra'ila sun yi tafiya har ya yi ƙara wajen Ubangijinsa ya ce ya Allah yanzu ban saura da kowa ba daga ni sai dan uwana wayannan mutane duk sun yi umarni sun je in dai yaƙin ne sun riga sun ji labarin jababirawa ne izhabanta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun wannan jababirawan sai dai kai da Allah ubangijinka da ya aiko ka ku je ku yaƙe su mu kaga nan ba za mu bar nan ba to da suka ce nan ba za mu bar nan ba sai Allah ya ce to shikenan ku zauna nan din za zan samu ku ɗimuwa na shekara arba'in duk inda kuka yi yawo sai ku dawo nan din ku kwana har shekara arba'in arba'ina sanatan yatihuna fil ard to ana yawo shekara arba'in ana neman hanya shekara arba'in in dare ya yi a kwanta a huta in gari ya waye tafiya neman hanya ina za a samu riga ina za a samu wando ina za a samu abinci ina za a samu abin sha to saboda annabi musa alaihi salam darajarsa wurin allah da harun to allah yakan aiko musu da abinci shine naman tsuntsu a kullum wanda zai ishe su da kuma ruwan zuma wanda zai ishe su kullum amma an ce kar su aji kar su aji gobe ma za- gobe ma za a aiko to nan annabi Musa da darajarsa Harun da darajarsa amma saboda ana tarayya da mutanen banza sai wahala ta shafe su gaba ɗaya suke wahalar da waɗannan manyan da su waɗannan miyagun kaga zama da mugu ya cuci mutumin kirki kenan su kuwa waɗannan miyagun saboda suna tare da annabi Musa da annabi Harun abinci daga fadan Allah ake kawo musu kullum abin sha daga fadan Allah ake kawo musu kullum rigunan su kuma ko kwarkwata ba za su yi ba ko datti ba za su yi balle su tsufa idan rigunan sun tsufa sun zama tsumma ina za su samu riguna a cikin wannan yawo to Allah ya lamunce musu riguna suna nan lafiya lau ba za su yi datti ba balle su zama tsumma ga abinci kuma yana zuwa daga fadan Allah har shekara arba'in mai zama da mutumin in kai mutumin banza ne ka zauna da mutumin kirki zabuwanka mutumin banza sai ka cuce shi shi ko zama wani mutumin kirki sai ya amfane ka wadda kulumin ɗai ba shi ma na kuma rafin wafi fa yalla alaikum ghadabi idan kun saba mini ba kun yi abin da ban ce ku yi ba kun ajiye to fishi na zai sauka a kanku kuma duk wanda fishi na sauka a kansa ya halaka وإلا له غضبي ومن يهد عليه غضبي فقد هوى يا غنغرا cikin halaka وإني لغفار لمن تاب وآمن
وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى أما ضد هكذا Allah ce ni lagaffarun wallahi mai yawan gafara ne wawa liman taba ga wanda ya tuba jama'a mu riga tuba fa jama'a mu riga tuba Allah ce shi mai gafara ne wa wanda ya tuba mu riga tuba ko mu zunubi mu in muna tuba Allah zai yafe mana sai na abbakar hadisin sa ba yawa duk hadisin sa gaba daya bai fi arba'in da wani abu ba ko da biyu ko zuwa da shida saboda ina tsoron kar ya canja wa annabi magana kar ya rage masa magana kar ya kara amma cikin hadisin da ya rawaita ma asarra man istaghfar wa rawa ada fil yawmi marra duk wanda yake tuba wa Allah yana istighfari to ba za a ce ya ki tuba ba ko da yana maimaitawa rana ɗaya sau saba'in kai wannan sabu ka ce astaghfirullah Allah ya yafe ka sake maimaitawa ka ce astaghfirullah Allah ya yafe har sau saba'in Allah ba zai gaji ba kai ma kar ka gaji saboda haka mu rika tuba mu rika tuba Allah baya wasa ba a wasa da shi ba za ka zama kawai yadda za ka ni ba zan yi tuwo mu zuru ba in ba kai tuwo mu zuru ba ya za ka yi dole ne ka tuba irin tuwo mu zuru din yanzu yan sanda sun kama ka da mota ka yi laifi sai ka za ka ce to ya kuke so in yi ne wai ya kuke so in yi ne ya kuke so in yi na na sai motar nan ne don su tara kuɗi sannan wai kar ka ayi kaza kar ayi kaza kar ayi kaza haka za ga ya musu gogo ranka da kai hakuri da Allah ranka da kai hakuri kai hakuri ranka sannan ku sasanta sai ka wuce amma in ka tsaya saboda haka Allah ba a ba a wasa da shi ba a wasa da ka yi laifi ka tuba sai ya yafe maka in ka sake yi ma ka tuba ya yafe maka ba zai gaji ba kar ka yi gaji wai dini Allah yana kirari wa kansa wallahi la ghaffarun na rantse da zati na kar ku manta ni mai yawan gafara ne liman taba a wurin wanda ya tuba wa amana yayi kyakkyawan imani wa amila salihan ya aikata aiki nagari sun mata da san ma ya shirya ya ci gaba da abin da yake har zuwa mutuwa ni mai gafara ne mu ta istighfari mu ta tuba mu ta ƙara imani mu da yawan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce man salla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi bi ashara duk wanda ya min salati daya Allah zai masa salati goma duk wanda ya min salati goma Allah zai masa salati ɗari duk wanda ya min salati ɗari Allah zai masa salati dubu duk wanda ya min salati dubu za mu shiga aljanna kai kafada da kafada in ji annabi salatin nan ko kowane salati ka iya shi za ka yi kuma kar ka soki wani salati kar ka soki wani salati ka ce salatul fati ba salatin annabi bane in kai haka to shi kenan ka shiga wani abu muna kenan in ka ce salatul fati ba salatin annabi ba to salatin wane ne in an ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa kenan ka ce wai wai wannan sunan to in kace zalatin ba nasa bane wa za wa za ka baiwa al-fati lima ulika dai sifan sa ne wal khatim lima sabaga ma sifan sa ne nazil al-haqqi bil haqqi ma sifan sa ne wal hadi ila siratika al-mustaqim ma sifan sa ne wa innaka latahdi ila siratil mustaqim to saboda haka salati duk da ka dauka kai amma kar ka soki wani salati in ka soki wani salati zaka fada cikin bala'i saboda haka jama'a a yi ta yawan istighfari a yi ta yawan salatin annabi a yi ta yawan la ilaha illallah la ghaffarun liman taba kai istighfari wa amana kai salatin annabi domin ya yi amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa amila salihan ka aikata aiki na gargari iri iri tsakaninka da Allah tsakaninka da bayin Allah sun mata da sannan kuma ka ci gaba da yin haka karka karka fasa
وما أعجبك عن قومك يا موسى
وما آجلك عن قومك يا موسى annabi Musa ya zo wajen Allah to ya bar mutanensa a baya ya gaya wa ya haruna ukhlifni fi fi qaumi wa aslihi wa la tattabi sabila mufsidina ni zan je ganawa da Allah kai kuma kai ne khalifa na a cikin mutane na to ya dauki mutanen da zai dauka ko da yake akwai dan khilafa tsakanin nan wanda aka ce 70 din ai sai da aka bauta wa ɗan maraƙi aka yi sakamako wanda suke ah, suna a kashe juna shine sakamakon wanda suka bauta wa ɗan maraƙi to daga ba aka ce to a zaɓi mutum saba'in su je wajen Allah su faɗi hanzarin bauta wa maraƙin da aka yi su tuba wa Allah to da aka je shi kenan da aka suka zo jin maganan Allah Allah yana magana da annabi Musa sai suka ce a su saba'in da suka ce Allah a Musa ba kai kaɗan za ka riga jin magana Allah mu ma mu ji magana Allah mu gan shi mana tun da mun zo fada ka za mu sai aka yi tsawa sai suka mutu da aka yi tsawa sun mutu sai annabi Musa ya ta kukawa Allah Allah Allah ubangiji na ina ma da ka kashe su tun ban kawo su nan ba yanzu mutane mu zai ce na kawo su ne dama don ka kashe su ina ma da ka kashe su mu zo ba shi kenan sai Allah ya raya su aka koma yanzu wannan dai na karo na farko ne annabi Musa ya isa wajen Allah Allah ce na mutane ka zo kuma ajalaka an kawo mika ya Musa Musa me yasa kai gaggawa ka zo kai kadai ba tare da jama'an ka ba yace ai ga su nan kusa da ni ya Allah ga su kusa da ni ala asari wajibtu ilayka rabbi tarda na yi gaggawa ne don saboda ka yarda ka ƙara yarda da ni in yi gaggawa in zo saboda sabiqu ila sabiqu ila magfirati min rabbikum as-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun yasa na riga su nazo don neman yardarka قال أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال هم أولئك على أثري وأجلت إليك ربي لترضى قال هم أولئك أثنا أبايانا أخذ ربي أجلت إليك ربي لترضى na yi gaggawa in zo wurinka don ka yarda da ni saboda ka yi umarnin a cikin ayyukan alheri a rika yin gaggawa ni tarda don ka yarda da ni قال فإنا قد فتنا قومة من بعدك وضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه عمال أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد ومردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي آه قال فإنا قد فت- قال هم أولئك على أثري قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار ورجع موسى إلى قوم غضبان آسفا قال يا قوم ألم يدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم الأهد أم أردتم أن يهل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي تو موسى Allah ce masa ba ka ce mutane ka nan baya suna biyo ka ba eh ai baka sabon da ya haura bayan ka ba ai ba sa bayan ka suna can samiri ya badda su ya kera musu dan maraki suna can suna bauta dan marakin ai ba sa kusa da kai suna can inda ka bar su sai annabi Musa ya yi fishi dama mutum ne mai tsananin fishi dama haka bayin Allah suke inda an shafi abin da ya shafi fadan Allah fishi za su yi annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yin fishi don wani abu ya same shi ba sai dai abu ya taɓa janibin ubangiji to zai nuna fishin sallallahu alaihi wasallama faraja Musa ila qaumin ghadbana asfa Musa sai ya koma wajen bani Isra'ila yana mai fishi yana mai bakin cikin abin da ya faru kala ya qaumi alam yadkum rabbukum wa'dan hasana ya ku mutane na yanzu ashe ba Allah ya yi muku alkawari alkawari mai kyau ba zan je zan karɓo mana littafin constitution da za mu yi al'amarinmu na duniya da lahira da shi alkawari mai kyau a faɗala alaikum al'adu ko kuma abin ne ya muku tsawo domin ya ce kwana arba'in to sai da ya kwana ashirin suka ce da ga kwana arba'in da ya faɗa ga wuni ga kwana kwana biyu kwana biyu sau goma kwana sau ashirin kwana arba'in kenan ko labari babu to ko labari babu din nan samiri ya ji suna cewa da suka fito daga kogi suka tadda waɗansu na bautan bautan saniya sai suka ce ya musa allah na ilahan kama da mu aliha kalin na kun kawun ta jihadu Musa kamar yadda waɗannan suke da dodanni mu aka yi mana dodanni mana za mu riƙa bauta ja haba Allah ya zaɓe ku ya ba ku annabawa annabi Musa annabi Haruna yana nuna muku addini na ruwanku da wutan dodo ai wannan aikin banza ne wutan dodo to shi kenan sai Samiri ya ga dai suna sha'awar bautan dodon nan to dama sun riga sun ɗauko kayan adon bani Isra'ila suka ara su bani Isra'ila matan sun ari kayan ado akan za su yi biki za su yi biki an gama biki za su mayar musu to sai wannan tashi ya tafi ya ya tashi suka zo da shi da suka zo da shi sai samiri ya ce wannan abin da kuka ɗaukar na haramun ne ba za ku iya tafiya da shi ba ga rami ku zuba sai suka zuba duk gaba ɗaya to shi kenan sai ya sa wuta sai ya ƙera musu ɗan bujimi to yana dama lokacin da jibrilu ya zo din nan domin shi samiri wasu malamai sun ce shi yake ne uwarsa ta haife shi da ta haife shi saboda kunya sai ta shiga daji da shi ta samu wani kogo ta ajiye shi ta fada daji shi ganin sai Allah da tausayinsa mai wa rahmatu wasiat kullu shay'in din nan sai ya turo jibrilu ya rika zuwa yana sama masa nonon da zai sha shi ainihin samiri din wannan shegen to jibril na zuwa yana bashi nono yana zuwa ba- har ya girma da ya girma sai aka rasa sunan da zaka samu to a sa masa sunan Musa mana shi ma Musa ne to shi kenan ya girma da bani Isra'ila ah, har yakan tara jama'a ce kai jama'a ai kun san ni ma Musa ne ku bari muku wa'azi yana kwaikwayon annabi Musa da rigarsa da rawaninsa yana ce bari muku wa'azi to saboda kamantuwa da Musa din nan ko da yake da gangan ne ranar da za a halakar da su kibdawan halakar da kafirai shi ba halakar da shi ba sai ya tsira tare da bani isra'ila saboda kamantuwa da musa din manta shabba bi kawai ko wa minhum to shi ganan sai lokacin da jibrilu ya zo an riga an gaya muku da jibrilu ne ke zuwa yana bashi ma nono yana sha lokacin da yake karami ya riga ya sa- ya san jibrilu shi samiri to dama ba ni samira ne shi to shi kenan sai ya ga jibrilu ya zo da godiya wanda za a sa a hancin dokin fir'auna saboda a jace cikin ruwa din nan to da yake ya saba da ganin da ya ga duk inda kofatan godiyar jibrilu ta taka wani abun yana yana nuna rayuwa to sai ya kwashi kasar sai ya rike saboda bala'i to yana rike da wannan kasa da ya je ya tara wannan karafe na bani na kibtawa da bani isra'ila suka aro sai ya zuba wannan kasar akan wannan karafin da ikon Allah da jarrabarsa sai abun ya zama kamar dan maraki da ya zama dan maraki sai ya dauki wannan kasar ta rayuwa din sai ya jefa wa dan maraki a bakin sai ka dan maraki yana kukan shanu da hokuwa yana kuka irin na shanu sai ya tara jawa ce to a Musa ya tafi neman Allah ga Allah ya mance ga Allah nan wannan shine Allah ku zo ku bauta masa Musa ya tafi neman Allah ga Allah eh gaskiya ne ku ai Musa ya kwana 40 kenan wuni wuni 20 kwana 20 ba mu ganshi ba shi kenan sai suka ta kewaye wannan dan marakin suna rawa suna tafi suna rawa suna tafi shine wai bautan marakin Haruna yace wallahi wannan ba Allah bane ba wani Allah sai Allah Ubangiji sama da ƙasa wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa adiyu amri ni ma kaman Musa nake annabi ne ku ji umurni na ku rabu da wannan ku bauta Allah Ubangijinku wannan ba Allah bane yayi fada yayi fada ba su ji ba sai ya sa mutane kaɗan suka bi shi sauran kuma suna ta bautan dan maraki to shi da annabi Musa ya dawo yayi biji kama Haruna ya sa hannun damansa ya rike gashin kansa ya sa hagun kuma ya rike ya rike gemunsa yana jansa yana ce dan me kai mini haka dan me kai mini haka yace wallahi innal qawma sadafuni wa kadu yaqtulunani fala bi la da wala tajalni mal qawmin zani wallahi kai hakuri dan uwana ya dan da ya dan ya dan uwa ta ka ji tausayi na mana wallahi mutane suka rauna ni يا ابن أم لا تأخذ بنيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تركوا قولي إذا نبيك mutane za su waru su bi ni wani su kuma za su saura nan karka ce na raba maka jama'a bari in in saurara sai ka zo ka gani da idonka abin da ya faru shi yasa idan kuma na bari na ce zan yaƙe su sai mai ta zubar da jini abin da ba a so shi yasa na saurara haka to shi kenan har har annabi Musa fijin sa ya sauki da fijin sa ya sauki ya roki Allah rabbi ighfirli wa li akhi wa arsilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin yadda abin ya faru kenan za a ci gaba da kissar samiri yadda ya ɓadda mutane da yadda al'amarinsa ya ya zama kuma a nan ana gaya wa shugabanni mutum duk abin da zai yi kada ya rabu da jama'arsa in kawai wa kaga jama'arka sun yi baya kaɗan to kaɗan dakata su zo ku tafi tare annabi ma an ce masa واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه mutum ya haɗo shugaba ya zama yana tare da abokan tafiyarsa da mutanensa
قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها كذلك ألقى السامري قالوا ما أكلفنا موعدك بملكنا ولكن هم منا أوزارا من زينة القوم فغزوناها وكذلك ألقى السامري يا موسى كي هقولي سابا مكان دمكي با أسمو بني با أسمو بني سامري ne ya ja hankalinmu ya kera mana ɗan maragi ya nuna mana ya ce shi ne ubangiji ko da yake haruna ya yi faɗa ya yi faɗa ya yi wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa adiyu amri ubangijin ku na gaskiya shine Allah dan wannan abun ba ubangijin ku bane wallahi jin hankalin mu yayi ba a san mu bane ma aklafna mau'idaka wa saba alqawli ka mulkina da san mu walakin amma hum milla awzaran min zinatil qaumi wato abinda muka dauko aka dora mana na ah, kayan adon ibdawa da muke tafe da ji to shine alqasamiri samiri ya jefa mu ma muka jefa sai ya mai da abun dan mariki yace mu bauta masa shine Allah wa kazalika alqasamiri فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي آه، samiri sai ya fito musu da ɗan maraƙi abun mamaki ƙarfe ne fa amma sai abun ya zame ga ɗan maraƙi da jiki da nama da jini sai yana kuka irin na shanu fa akhraj lahum ijlan jahadan lahu kuwarun yana da kuka irin na shanu fagado sai samiri da fadawan suka ce haza ilahukum wa ilahu Musa wannan shine ubangijin ku shine ubangijin Musa din ba Musa ya manta ne anan ya tafi neman Allah ashe ga Allah anan fa kazalika alqa samiri fa kar jidan ila jasad lawqar fagado haza ilahukum wa ilahu Musa fa nasi fa da arab
أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا أفلا يرون ألا يأتي إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا هبا جماعة أو وانا أبن شيني زي زما الله الله بايد أبن زي في كوكا وانا وانا شيني زي زما الله yanzu in an masa magana zai amsa ko ko zai ba zai magana ya bada umurni wannan yanzu zai amfani wani mutum wannan zai cuci wani mutum an bauta masa zai amfani mutanen da suka bauta masa in an ki bauta masa zai yi azaba wanda ki bauta masa wannan ba Allah bane Allah shine ubangiji ar-rahman ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني فاتبعوني وأطيعوا أمري bargalam harun min qablu ya qaumi innama futintum bih wa inna rabbakum ar-rahman fattabi'uni wa adiyu amri al alhali ku kamun annabi Musa ya dawo ma haruna ya riga ya gaya musu ya ce wannan abun fa fitina ne aka kawo muku an fitile ku ne da wannan abu inna rabbakum arrahmanu shi Allah ubangijin ku na gaskiya shine arrahmanu wanda ya san wanda ya kasa wanda ya komi ya kowa ba dan wannan abin ne ubangijin ku ba wa inna rabbakum arrahmanu fattabi'uni ku bi umurnina domin ni ma manzo ne kamar yadda ni Musa yake manzo shi ko manzo dama wa ba wa rasulullah min rasulillah li ta'a bi iznillah duk manzon da Allah ya aiko ya aiko shi lalle don ai masa biyayya kowane manzo tilas a yi masa biyayya to ni ma manzo ne kamar Musa ku yi mini biyayya shi manzo kullum manzanni suna cewa inni lakum inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa adiun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa adiun dole ne addini sai da bin umurni addini sai da bin umurni shi addini kullum ubangiji yadda ya tsara shi shi ya koya mutanen duniya yadda za a tsara mulki mutanen duniya mulkinsu sun kasa mutanensu kashi uku kashi ɗaya ya zuba wa gwamnati ido kawai abinda take so shi za a yi abinda ba ta so duk ba za a yi ba su- su ne force force aikinsu su dubi mai gwamnati ta ce a yi a yi yanzu nan wato obey before complain da an ba da umarni ba kai sai ka tambaya ba sai ka aikata kawai daga an ba da umarni sai ka sai ka aikata kawai ba tambaya to shine tsari na gwamnati to kashi biyu- guda biyu ko wannan za su nema wa gwamnati kuɗi duk wanda zai zai yanki wata takarda ya karbi kuɗi ya karba wa gwamnati ya bada takarda shi ko mai nema wa gwamnati kuɗi ne ba a yin gwamnati ba kuɗi waɗansu kuma an an sa su su kula da abinci yadda za a yi woshi yadda za a samo shi yadda za a raba wa mutane ba a yin gwamnati ba abinci to sai shi ya- shi yasa Allah ya kore wannan cewa ma karaktul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutimuni ni ban halicci mutane da aljanu sai don su bauta mini ba na so su da- su tara mini kuɗi ba na so su ba na so su nema mini abinci kamar mulkin duniya tsarin mulkin duniya kenan dole a bi ko- koman shi ko babban komanda a cikin dukkan mulkin Allah shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. idan ya ce ayi dole ayi in ya ce a bari dole a bari daga umarnin Allah wa ma ataykum ar-rasul fakhuzuhu wa ma nahakum an fantahu duk abin da Allah ya ce ku yi- annabi yace ku yi ku yi ba tambaya duk abin da annabi yace ku bari ku bari ba tambaya shine obey before complaining in annabi ya bada umarni ba tambaya in yace ayi ayi kawai ba ta kuma rasulu ba kuzu amma da yake fanta to sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu adi'u Allah wa adi'u rasul wa ulil amri minkum yace bab- babban abin da na faɗa ku bi abin da na bada umarni ni Allah in ji Allah ku bi ku bi ar- umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk abin da yake ku yi ku yi duk abin da yake ku bari ku bari sai ya ce wa ulil amri minkum haka kuma ku bi umarnin mutanen da nasa al'amarin ku a hannunsu haka kuma mutanen da nasa al'amarin ku a hannunsu su ma komandoji ne nadi daga daga daga Allah nadi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya ce man ata'a amiri faqad ata'ani wa man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asa amiri faqad asani wa man asani faqad asa Allah duk wanda na nada shi mutanen da suka bi shi duka ni suka bi wanda ya bi ni kuma ya bi Allah duk wanda suka ki umurninsa sun ki umurnina wanda ya ki umurnina ya ki umurnin Allah to da waɗannan mutane dukkan komandoji ne annabi ne ya nada su to waɗanda aka fara nadawa masu kulawa da alqur'ani yanzu na da alqurra'u sit alqur'a'u alqurra'u saba ko al'ashar masu kulawa da alqur'ani a duk duniya gaba ɗaya su ne ƙura'u guda bakwai ko guda goma in sun taru akan kira'a sun ce wannan kira'a ga- mutawatira ce ta zama mutawatira in sun ce shazza ta zama shazza in kana neman alƙur'anin da Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka samu wasu a hannunsu kuma su ba sahabbai bane ba ma tabi'ai bane nadin Allah ne kawai a ganin damansa ya nada su kumandojin kulawa da alƙur'ani wanda ya bi umarnin su ya bi umarnin Allah wanda ya ki umarnin su a Qur'ani ya ki umarnin Allah sannan ya komo ya da kumandojin kulawa da hadisin manzon Allah hadisinsa sunnarsa ta magana da sunnarsa ta aiki da sunnarsa ta tabbatarwa su wannan su ne kumandojin da Allah ya nada su ne su Buhari su Muslim su Abu Dawud su Turmuzi su Ibn- ah, da- ga sunan dai sittu sihahin ko kuma wanda suka zama akan sharadin su in kana neman magana annabi sallallahu alaihi wasallam za ka samu ba sai ta hannunsu wasu ba sahabbai bane ba tabi'ai bane Allah ne yana da su kumandojin wannan abin na hadisin in ka je maganan annabi na ce wani littafi ka gani in ka faɗi wani littafin da ba a san yi wasu je to ai tun da ba a buhari yake ba abin shakka ne tukuna to amma dole a bi umurnin waɗannan masu hadisin abinda suka faɗa su ce annabi ne ya faɗa ko ya tabbata wajen annabi to dole ya lizimci musulmi domin komandoji ne Allah ya naɗa su su ba da umurni kuma a bi dole komandoji na uku su ne masu koyar da mutane abin da ka karanta yadda- ga yadda za ka aikata shi me ake faɗa su da boko practical ko practic- practical ne doya domin karatu daban iya karatu daban iya aiki karatu kuma daban to su kuma waɗannan su ne za su koyar maka abin da ka karanta Qur'ani da hadisi ya yadda za ka aikata shi su ne su Imam Malik Abu Hanifa Shafi'i Ahmad ibn Hanbal da sauran waɗanda aka yarda da su cikin ayyimma limamai na addinin musulunci duk abin da suka bada umurni karkace su suka bayar daga Allah ne daga annabi su komandoji ne wanda Allah da annabi suka nada a cikin adiyullah wa adiyur wa ulil amri minkum sune ulul amri cikin koyar da aiki sannan kuma akwai umurnin da Allah ya bayar na zikiri ya ayyuhallina amanu zkurullaha zikran kaseeran wa sabbihu bukratan wa asila wannan umurni da Allah ya bayar Allah ya ce ai masa zikiri zikiri mai yawa kamar nawa kenan ya kamata a yi an Allah ce da yawa ai kai ka san ya fi karfin wani ya gane to da muka dimo ta Allah ce a fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna duk abin da ku gane ba addini ku nemi malaman abin ku tambaye su kuma sai ya zama ma kowane lamari na addini fasalu ahla zikri ne ba za ki fasalu ulama ba to su ne su kuma su Shehu Tijjani su Sidi Abdul Qadir su Imam Shazali da Abul Abbas al-Marsi wajen waliyai ɗari uku da goma sha magada annabawa mursalai ɗari uku da goma sha kowannensu magaji ne na wani annabi daga cikin annabawan da Allah ya aiko amma yanzu abin da yake rike da shi sunansa ɗariƙa ba shari'a ba lokacin da yake hannun wancan annabi sunansa shari'a amma da ya dawo hannun wannan sunansa sunansa ɗariƙa domin lokacin da duk annabci ya ƙare sai Allah ya tara su dukkan su ɗari uku da goma sha uku ya mai da su igiya ɗaya sai ya miƙa wa annabi ya ce fabi hudehu muktadi don na haɗa maka shari'o'in annabawa da komai nasu na miƙa maka ka riƙe ka mai da shi abu ɗaya sai igiya ta ta zama guda ɗaya da tana ɗari uku da goma sha to da annabi zai tafi zai bar duniya ya zama khatimul lambiya ba annabi a baya sai aka sake kullewa da aka sa kula sai aka sake da aka sake in an sake igiyoyi nawa za su fito dari uku da goma sha uku to amma yanzu igiyoyin nan fa sunansu ba shari'a ba kowace igiya sunanta dariƙa wanda zai rike ta kuma ba annabi ba sunansa waliyi abinda zai nuna abinda zai nuna na mu'jiza ba mu'jiza bane sunansa karama to su waliyai inda sha'anin su ya zama daban da na sauran su kumandoji na qur'ani da na hadisi da na mazhaba nasu da yadda zama daban su suna ma'aikatan asirin Allah ne sun san mutane mutane ba san su ba yanzu misalin kwamishina na, na police kwamishinonin police suna da aiki suna da office suna aiki aikin gwamnati akwai director na ss za ka gane director na ss kwamishina ba nan da ran gashi abinda duk da abinda duk commissioner ya sani na wannan state director ya sani shi amma abinda director ya sani wani commissioner bai san shi ba kuma in an je can an hadu wajen kowa zai kawo aikinsa in dai daraktocin nan sun hada baki sannan kwamishinoni sun hada baki na daraktocin gwamnati za ta dauka ba za ta dauki kwamishinonin ba har inspector general yana karkashin national uh, uh, security don haka ya suke suna ganin mutane sun san mutane mutane ba san su ba to idan nace na sani kai ka yarda mana in nace wanda yake kusa da kai ina kamar da hankali da shi ba ma'aikaci ne ka yarda mana kawai don kaka ka gan cikin jamba sai da waliyai Allah ya sa cikin ma'aikatan asirinsa don rufa asiri Allah ya ce falillahi izzatu wa rasuli wa lil mu'minina girma duka ya tabbata ga Allah shi kadai daga shi sai annabi Muhammadu daga annabi Muhammadu sai mu'minai kun ji sunan waliyai anan kowane musulmi ai mumini na wurin Allah in an zaka ya ayyul ladina amanu da musulmi da munafikai kowa yana amsa inda yana sallah to sai Allah ya koya waliyan a cikin mu don kada kowa ya rena kowa don kowa ya girma kowa watakila ko shi ma shi ne kada in rena shi wani abu ya same ni to daga Allah ya dauki annabi Musa da girman sa ya ya sa shi karkashin wali alhali ko ko kusa to saboda haka ga annabi da girman sa wai sai a ce jibrilu ya kawo masa wani abu daga Allah duk koyarwa ne koyarwa ne amma ai wa innaka la tulqa alqur'ana min ladun hakimin alim saboda haka ya kamata kowa ya magana akan abin da ya sani abin da baka sani ba karka yi magana akan sa gwamnati tana da ma'aikatu iri iri akwai ma'aikatu na asiri wanda na faɗa akwai na bayyane na dokoki wanda na faɗa dokokin ah, force akwai kuma wanda suke shirya waɗansu abubuwa na, na, do- na doka to idan mutum ya shi- ina shiga aikin wani abun sai ya bashi nan da nan abu ba zai gyaru ba saboda haka kowa ya rike nasa kar ya shiga na wani misali yanzu likita aikinsa daban polis aikinsa daban Ah, idan wani ya ce kuna ganin masu tafiya da kafa da kafa ɗaya ɗaya ɗin nan na san inda ake yanke kafafuwansu da gangan kuma ake yankewa polis ya ce a a yanke kafar mutum wallahi na san inda ake yanke kafafuwan mutane ka sani da gangan ko wallahi da gangan ake yanke kafafuwansu to in dai ka sani ka nuna mana kazan shiga ɗakin yanke kafa likita ya ɗaure ɗan ɗan kwalin nan na hancinsa da shi da ɗan uwan sun shiga za su yanke kafar mutum bayan an tabbatar da komai da komai sai aka kawo sai ga ga ƴan sanda sun zo nan ne ake yanke kafar mutane nan ne ake yanke kafar mutane ku bude ku bude ku bude da ai likita yana aiki me likita ha ku bude ku bude sai aka bude ga an yanke kafa ana rike da ita ba a dinke ba tukuna la ilaha illa Allah ce ku ne wajen ka a ni likita ne me likita ku zo ku shiga mota da kafar da mutumin da wanda ya yanke duk aka tafi da su caji office mutumin zai rayu me yasa haka wani ya shiga aikin wani shi dan sanda gaskiyansa ne ya za a yanke kafar mutum aikin sai dan dan sanda ya za a yanke kafar mutum me yayi wai ni likita ni ba san wani likita ba me yayi maka zaka yanke masa kafa ya taba yanke maka kafa ne kai in ji polis ni likita ne me likita ne ku tafi mu tafi kaje wasu ga wanda yanke kafan wannan kamun ai komai da kuma jini ya kare wa jikin wannan ya mutu aiki bai baci ba da an bar kowa ya yi aikin sa masu aikin asiri sun yi nasu masu aikin bayyana sun yi nasu yan san eh, su likitoci sun yi nasu sai baci saboda haka shige shigen da ake yin nan jahilai su fada cikin addini suna maganganu suna bata addini wa babun babun da zai haifa mana da mai ido bane a bi ka'ida na command wa inda rabbakum arrahman fattabi'uni wa amri
alhamdulillah alhamdulillah
masu garba da riga da riga tijaniya ba dole ba Allah ya yi umarni a yi zikiri zikiri mai yawa ukurla zikiran kafira musabbi bukratan wa asila amma ba shi a yi dole ba ya ce faman sha'ar ta kaza ila rabbi sabila wanda ya ga dama ya yi wannan hanya zuwa ga Allah ubangijinsa in an shiga da riga tijaniya ba a fita har zuwa ƙarshen rayuwa ba har da riga tijaniya da wata dariƙa akwai dariƙu da yi uku da goma sha uku kuma ba a zuwa ziyarar wasu waliyai sai wanda suke cikin tijaniya amma mu yan tijjaniya muna girma kowane waliyin Allah kuma ah, za ka yi sallah cikin jama'a in jama'a sun samu za ka girma iyaye kai musu biyayya za ka yi jami'in wazifar jami'in zikirin jima in ka samu jama'a ba a can tafa duk wanda ya kai wannan shari- sharadi na ba shi da ita shau tijjani ya je tambayi masu iyawa su koya masa yadda ake lazumi da wazifa da zikirin juma da sharadin jawhara
wannan kallon ana ko tambaya to da masu tambaya kan cewa Allah ya kara wa shi lafiya suka ce su dama gudawa ne sannan da suke suna da yawa har da tsofaffi a cikin su amma da duk su musulunta alhamdulillah alhamdulillah shi tsofaffi ne ana an samu wanda ke koya musu karatun Qur'ani sa kan fatiha na'am aka ce tsofaffin ba su iya faɗi ma balle su dan abin su ke ci.
na'am tsofaffin ba su iya karantawa eh ba su iya karanta musu eh za a karanta musu na'am lokacin sallah in yayi ai ta koya musu kar a gaji a samu wanda iya fatiyan shi zai limance su yayi sallah tare da su eh, har lokacin da suka iya fatiya sannan a koya musu kulhu wallahu Eh, in sun mutu ba su iya ba ma ba komai innama al'amalu bin niyyat wa innama likulli imrin ma nawa na'am niyyatu min khairu min amali na'am bismillah to daga mutane lagos ne eh suka ce mutum ne ya wuri mace eh ya Allah mata rasuwa eh ya wuri kanwan babanta eh shin wannan wuri ya yi a matukar matar tana da rai ba zai auri yatta ba ba zai auri kanwarta ba ba zai auri babarta wajen uba ba ba zai auri yafindunta wajen uwa ba amma in ta riga ta mutu za ta auri mutumin- mijinta zai auri yafindunta zai auri babarta zai auri yatta zai auri kanwarta don ba tabi don ba tabi da tahrimi bane tahrimu ne muwaqqatun
sai masu nema doro ya kama ka zawo ta Allah ta to wata Allah ya biya mana bukatu duk gaba ke da dukkan mu Allah ya biya bukatun mu Allah ya jiga mu Allah ya jiga iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman mu Allah ya jiga musulmi maza da mata rayuwa da mutum Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Najeriya Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya dauka musulunci duk karfin da yake neman ya danne musulunci Allah ya danne karfin duk karfin da yake neman ya karya musulunci Allah ya karya karfin Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira masu da makamar Allah ya taimake su duk mai taimakon addini Allah ya taimake shi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحق لهم والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدير سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين